والصلاة والسلام على رسول الله أشك بدا كانت عمدة الأحكام أيوم وقوة رمضان إلى تمائك عليه الصلاة والسلام شكرا تجدا تجدا أربعين بزيار wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu da ashirin da hudu a za mu tsaya duba a hadisin da muka tsaya mun tsaya ne a hadisin abu sa'idi da sufuri رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إهدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فأبصرت, فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين hadisin abu sa'idi ne kuduri mun sha tarjamansa daga baya shine malik bini sinan duniyarsa shine abu sa'id radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان من زعل صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا إتكافي a goman tsakiya na ramadan ba ta kafa aman sai yayi itikafi shekara hatta idza kanat hatta idza kanat lailatu 21 ma'ana yadda ya saba yana yin a a itikafi a goma tsakiya to da ya yi aka zo daren ashirin da ɗaya wafiyar lailatun da ci ya kurdu min sabi hatiha min itikafi ita ce daren da shi ne daren da a safiyar wannan daren yake fita a itikafinsa da ke goma tsakiya ne yake yi safiyan ashirin ɗin safiyar ashirin ɗin a nan ne yake fita a itikafinsa ƙala sai ya ce mani ta kafa wannan ƙala ɗin jawabi ne na izaɗin da ya faɗa hatta iza kanat lailatu ida wa ishirina wajiyar lailatu lati يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال جواب wannan izadin ne yace man takafa ma'i duk wanda yayi itikafi ko zai yi itikafi tare da ni falyataqi fil ashr al awaqir ya dinga yin itikafi a goma na ƙarshe faqad ra'aytu hadhihi al-layla na gani a mafarki mun sha bayanin ra'a jiya ma mun yi bayani akwai ra'a na minar ru'ya akwai ra'a minar ru'yati akwai ra'a min ar-ra'i min ar-ra'i faqad ra'aytu hadhihi al-laylata hadhihi al-laylata ya zamanto zarfu ne na ganin na ganin ma'ana nayi mafarki a wannan dare summa usituha akwai wani abu ne uritu ne na'am faƙad uritu an nuna mini to daga ara duri wato a wanda yake ruba'i faƙad uritu an nuna mini a mafarki hazi lailata a wannan dare sun ma'unsituha sannan kuma aka mantar da ni aka mantar da ni ya ga wani abu da ya shafi a wannan lailatul qadri to a daren a mafarki an nuna mishi sannan kuma da safi sai ya mance sai ce wa kadara aitu ni an nuna mini kaina a mafarki an nuna mini kaina na ga kaina a mafarki na ga kaina a mafarki asjudu fi ma'i ina sujada a cikin ruwa wa da tabo cikin ruwa da tabo ina ɗaura goshina na yi sujada gun akwai ruwa da taɓo min sabi hajiha a safiyar daren ashirin da ɗayan wanda yake fita a itikafinsa a lokacin da yake itikafi goman tsakiya faltamisu hafil ashirin a saboda haka kuna neman daren lailatul qadri a goma na ƙarshe goma na ƙarshe saboda ganin mafarkin da ya gani na sujada a ruwa da taɓo to shine alamar lailatul qadri zai bayyana a wannan a wannan dare shine ce fantamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fi kulli witri sannan kuma da yake ida wa 20 din a yana cikin al'ashir da awakir kuma witri ne to kar a dauka kawai ida wa 20 din wannan ne kawai ake sakin din lailatul qadri to shine sai yace waltamisuha fi kulli witri daga 21 ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara dukuna taharrin taharrin neman a daren laida turkadar din kama kusan bayani ne ya yi a kan faltami su hasil ashir da awakir din da kuma laila ta ihida wa ishirin bayani ya yi saboda sun zamanto mujimal ne ce daren ashirin da ɗayan to akwai itibari shin anan ne kawai lailatul qadri auku kuma da sauran wukirin akwai wannan mujmalin ne to shine sai yayi bayanin sa cewa waltabisuha fi kulli wukir qala sai yace wannan qala din nan wato Abu Sa'id bin Khudri shine ya fada fa matsarati sama'u tilkan laila sai a wannan daren sai sama sai sama ta zubar da ruwa yana nufin gajimare saboda kalima ta sama yana zuwa sunan asalin sama din yana zuwa sunan gajimare yana zuwa gunda ba kasa ba ko da ba gajimare ba ne sannan kuma ko da ba can sama ba ne inda duk ba kasa ba ne ana ce masa asama to anan yana nufi anan yana nufin gajimare ne wa kana almasjidu ala arishin yace masallacin an yi shi rufi ne rufi wanda ake da gudu da danga a lokacin gudu da danga haka zai dinga abin nan likin yana yana yana zubuwa fa waqafa almasjid fa waqafa almasjid to sai masallacin ruwa da yau ya jike abin nan ruwa ya jike masallacin sosai ya zuba ya yi yoyo sosai a masallacin ruwa ya zube fa abu sarat ainaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai idanuna suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ala jabahatihi atharul ma'i wa tini a goshinsa akwai gurbin ruwa da tabo min subhi ihda wa ishirin a safiyan dare ashirin da ɗaya ɗin da wannan kuma menene sai mafarkin ya tabbata sai mafarkin ya tabbata a alhafiz bin hajar cikin fatul bari ya kawo cewa ya kawo riwayoyi wanda wannan riwaya na ciki cewa ba zai yi daren lailatul kadri kawai ya zama normal kamar sauran darare ba ko da iska ne ko ruwa ne ko hadiri ne ko wani haske ne sai an ga wata alama shi yasa a mafarkin aka nuna masa an yi ruwa a an yi ruwa kuma ya yi sujada cikin ruwa da tabo to ba zai yi daren lailatul kadri haka normal kawai ya zama to kamar wasu dare ba sai an yi iska ko an yi ruwa ko kuma an ko an hada gajimare ko a ga wani haske da abin da yayi kama da wannan batun waɗanda suke cewa duk mutumin da a daren lailatul qadr bai hango ka'aba ba misali ko ba a mishi wani kashafi ya ga wani mala'ika ba ko su ruhanai ba bai ga daren lailatul qadr ba wannan ba gaskiya bane shi wannan ya danganci ahalul kashfi ne idan makami ka manzilinka ya kai a yayi to za ka ga waɗanda suke amfana da wannan daren cikin halittun Allah saboda ba ɗan adam ne kaɗai yake amfana da daren lailatul qadri ba to sauran mutane da halittu da Allah yake amfanar da su daren lailatul qadri sai yayi ma kashifi ka hango ko ka aba din ko ka ga mala'iku ko ka ga ruhane ko wasu salihan aljanu da abin da ya kamata haka ba abu ne wanda yake na kowa da kowa ba saboda haka wannan hadisi wato ya gama mana bayani ciki da bai akan daren lailatul qadr cewa a goman karshe ne sannan kuma a goman karshen a witiri ne sannan kuma a daren sai an ga wasu alamomi kaban ruwa da ya fada da tabo wannan abubuwa guda uku su ne muhimman abubuwan da ya kamata mai kokarin neman lailatul qadr ya mai da hankali a kai goman karshe a wutirin wannan goman sannan za a ga wasu alamomi duk wannan hadisin ya mana ya mana bayani a kai عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده عائشة رضي الله تعالى عنها إتمع مشاقبة تترجم تشي من زعل صلى الله عليه وسلم يا كفن شينا اعتكافي غوما كرشين الدب رمضان har sai da Allah subhanahu ta'ala ya karbi ransa kuma ataka fa azwajuhu min ba'dihi sannan matansa suka ci gaba da yin itikafi daga bayansa muhimmancin wannan hadisin ya nuna maka wato mata ma suna shiga itikafi musamman ma da irin yanayin tsarin mu wato mun keɓance mata ba sa musharaka a harkokin da suka shafi addini musamman neman ilimi musamman karatu musamman ma matan mu yan dariƙa misali wannan wato akwai nau'i na kusuri wanda in ka duba qur'ani a layin abin da ya shafi ibada zaka ga ya ce min zakarin aw unsa a jam'i ma zaka ga an yi jam'i misali na maza da mata innal muslimina wal muslimati wal mu'minina mu'minati a gani haka musulmati mu'minati qanitati taibati abidati ma'ana duk wasu makamai na ibada na neman kusanci da Allah wanda Allah yake dangantawa maza sai kaga ya dangantawa mata su ma to saboda haka illa iyaka ana bukatar zabibi na shari'a a lokacin da mata za su yi musharaka a dukkan nau'o'in ibada kamar misali wannan karatu da muke umdatul akam a ce mutum ya zo da matarsa akwai wani buke bantacce misali ko saman nan idan mun gina mata suka zo sai su yi sama sai su yi sama duk karatun da kuke yi a nan matan ku su ma suna yi to ana ana gamawa su za su sauko daga bene su tafi wani ma bai san da akwai wata mata da ta zo karatun ba wannan zafiti au ko kuma wannan masallacin a sa kyalle misali a tsakiya a rufe shi cikin watan ramadana mata su shigo a kofa ta ta yamma mu kuma mu shigo wannan kofar ko tana ba ma wanda ya san da cewa mata sun shigo irin wannan zabibi na shari'a wanda zai hana cuɗanya zai hana fuskantar juna zai hana kallon juna hakanan kamar masallacin juma'a hakanan batun itikafi kansa din da muke magana a kai to saboda duk wani makami duk wani walitaka hatta kutubaniya wanda namiji yake samu da ibadarsa mata ma su ma suna samu abinda mace ba ta samu shine annabta kawai mace ba zai yi ta zamanto annabiya ba eh saboda wa ma arsalna qablaka illa rijalan rijalan su manzanni din maza ne maza ne saboda su gogayya gogayya ake yi abin da ya shafi gogayya da jama'a dubu to dole sai namiji amma in ba haka ba kutubi ne siddiqi ne watadi ne badali ne duk wasu makamai da kuke ji ana faɗa na kusanci da Allah na ibada mata suna kaiwa yanzu irin su Maryam da Qur'ani yake magana wai su kada til mala'ikatu ya maryamu mala'iku ne ba suke magana da ita wani irin makami ne wannan kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa maryama ibnatan allati ahsana farjaha fa nafakna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kitabihi wa kanat min al-qanitina ba min al-qanitati ba ita tana cikin maza ne mazaje kai wani namijin ma kai ba kai sakatar da maqamin maryam alayhi salam ba haka uwa uba sayyida fatima sayyida fatima irin ibadun ibadunta tasbihatunta kusancinta da zuhudunta zuhudu har har manzo sallallahu alaihi wasallama yace ba a nan duniya ba ma a lahira a lahira gidan aljanna ma ita ce sayyida wanda babu wata mata da Allah subhanahu wata'ala ya halitta a duniya wacce ta kai sayyida Fatima daraja sabanin ma da ake tsakanin sayyida Fatima da Aisha kamar yadda su su alfiya na yuji suka kawo dinnan bai dace a yi wannan sabanin ba bai dace a yi sabani a ce tsakanin sayyida Fatima da sai da aisha wace ce ta fi daraja bai dace a yi wannan sabanin ba saboda sai da fatima in ana maganan mata mata to ba a maganan wata mata a tare da ita saboda haka maganan gaskiya janibin neman ilimi janibin ibada mun auro mata mun tara su tara su guda musamman ma ba zamanin da muke da bukatar misali karatun matan kamar wannan zamani ka je asibiti mace ce fa za yi tiyata a cire ɗa amma namiji ne zai yi wannan tiyatar da allah wanda zai yi tiyatar kuma arne ne in ka duba haramcin ganin al'aura matar da ba matar ka ba ba maharamiyar ka ba eh ka yar uwarka ma uwa ɗaya uba ɗaya ka ga al'auranta haramun ne balle wanda ba su da alaka da ita balle arne kafiri ya ga al'auran mata musulma wanda irin muni ne ya wuce wannan to waye nan mu tura su je su yi karatu su yi nan su je su yi karatu su zama likitoci a ce duk asibiti akwai yara mata musulmai waɗanda suke aiki to jumudin namu ya yi oba har yadda ya zo jumudin yake cutar da ba ma na magana harkar su likita su ingogoma ko nasu da sauransu mata su karanta ba ma ilimin kawai su ko tauhid hadisi ma ba sa karanta wata la'alla in ta zo gidan mijinta ta haifi yara goma rabonta da littafi ko karatu tun lokacin tana islamiya hatta ko da mijinta yana koyar da risala da muktasar a kofar gida ita tana nan a cikin gida da Allah ko aka gani ba ta taba saukewa ba wannan gaskiya kurakurai ne wanda ya kamata a gyara ga shi dai a nan wannan hadisi da ta ce sun mata kafa azwajuhu min ba'dihi matansa kuma suka ci gaba da yin itikafi daga bayansa wa fi lafzin a wani lafazi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadana fa idza salla al-ghadata jaa makanahu jaa makanahu alladhi takaffa fihi tace manzo Allah sallallahu alaihi yana itikafi a dukkan ramadana idan safi idan yayi sallar safi sallar alfijir kenan to sai ya zo wurin da yake zama ya yi itikafi a wajen wannan yana nuna ma za ka shiga itikafi bayan sallar asuba ne bayan sallar asuba ne wannan ɗaya daga cikin wajihin fahimtar malikiya akwai waɗanda suke ganin cewa za ka shiga da makaruba ne saboda menene sharafin itikafi haɗa shi da azumi ne sharafin itikafi dare da rana ne dole ya ka haɗa dare da rana shi ne ake cewa yawon walaila duk to shi kuma azumi ana yin sahur da daddare ne ana niyan azumin gobe da daddare ne da daddare shi yasa wasu suka awwala wannan hadisin cewa manzon yana nan a masallacin tun dare tun magaruba amma ba zai zo gun da zai zauna eh gun da zai zauna yayi itikafi ba bayan yayi sallar asuba hukuncin itikafi da hukuncin halwa abu ɗaya ne ba abin da ya bambanta su abin da ya bambanta su shine itikafi kuwa kurba ce za ka yi saboda tasfiya da taskiyatun nafsi ne da ba da lokacinka kacankan zuwa ga Allah shi kuma halwa bukatun duniya suka iya shiga ciki kamar yadda annabi zakariya ya shiga halwa ne saboda samun da saboda da samun ka wannan zai nuna maka za ka shiga salwa saboda wasu bukatunka na duniya ka gaya wa Allah ya biya ma bukata amma itikafi ba zai yi ba a itikafi hatta a irin wannan karatu da muke a ce na shiga itikafi dauko umdatul aka karantar bai halitta ba ba karantarwa ba ma haka in shigo da littattafai ina nazarin su ina research ina bincike a itikafi bai hadita ba saboda karatun interest nawa ne lokacin ni kuma a itikafi na ba wa Allah ne kacankan lokacin saboda haka duk abin da zan yi shine abin da kawai ya shafi Allah ya shafi Allah in karatun Qur'ani zan yi wannan karatun Qur'anin zan yi shi a matsayin ibada ne ba zan yi shi bari ne sauka bukata ta kaza Allah ya biya mun ba kamar da yawa daga cikin gardawan mu suna yin haka idan mutum ya kwaso su saukansa na darni kawai ya shiga itikafi a cikin itikafin zai ba yin haka wannan kuskure ne saboda haka duk saukan da za ka yi a cikin itikafi za ka yi shi da niyyar kusanci da Allah a kowanne harafi da za ka karanta dan Allah ne wannan shi ne hakanan ba za ka fita ba ne da wata zarura ta adamiyya bashariya da za ka fitar da kai yin fitsari ko ba haya ko abin da ya shafi a za ka je ka nemi abincin da za ka ci ko ka siya wanda kuma ba za ka shagaltu da duk wani abin da bai shafi itikafi ba kuma karka yarda abokananta su kawo ma ziyara kamar da za ka ga a nan islamic center lokacin ana itikafi zaka ga wai wasu abokanai a cikin gari sun yi guru sun siyo su lemo su apple da sauransu wai za su je su kai wa abokinsu da ke itikafi ziyara wai saka wai saka kuma in an zo ziyarar za ka yi mamaki kamar ba a itikafi ake ba za ka ga abin nama ta hira auku kuma wata ga mutum ya shiga itikafi da waya a a ina tasfiyar take ko tasfiyar yana ta wayansa yana ta whatsapp ɗinsa facebook ɗinsa youtube duk kuma wai yana cikin iskari gaskiya wato ana wasa da ibada in za ka shiga ka shiga da sharuɗan sa da ka'idodinsa in kuma ba za ka shiga ba kawai ka yi zaman ka a gidanka shi yasa za ka ga ana shiga itikafi amma ba asarin itikafi in ka fito yi tikafin me ka ji a ranka shin da kana da hasada ne a zuciyarka da ka fita hasadar ta gushe ne ko kana haƙarya ne a harshenka da ka fita ka daina ƙarya ba wani abin da ya sauya saboda baka cika sharuɗan da har ibadun da kake yi za su ma tasiri su ratsa maka zuciya su shiga cikin jininka ba to wannan shine karin bayani akan itikafi an aisha radiyallahu anha annaha kanat كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو وهو معتكف في المسجد وهي في فجرتها يناولها رأسه wannan ɗaya daga cikin jawaza abin da ya halatta a yi a cikin itikafi dole ne mutum a itikafi ya nisanci mata amma yin wasu ƙananan hidindimu wanda ba buɗe suke da matan ba to ya halatta kamar yadda anan yake magana annaha kanat turajjilu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ai turajjilu ra'san nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tana taje gashin kan manzo sallallahu alaihi wasallama wa hiya ha'id anan ɗakin ta tana tana yin al'ada saboda masallacin da ɗakin ta din buɗe ne buɗe ne ita tana ɗakinta shi yana cikin masallaci inda yake yi itikafi ita tana al'ada kaga wanda matar da take al'ada ba zai yi ta shiga masallaci ba ya haramta to shi kuma yana masallaci zai miƙo kansa din ko ta taga to ta kofa ita tana cikin ɗakinta shi yana cikin masallaci sai ta taje masa kai kaga taje kai din wani abu ne wanda yake eh da kum ne haka za ta taje kan shi kenan sai ta bar labulanta shi ya zauna cikin masallacinsa sannan wa huwa mutakifun fi fil masjid yana itikafi a cikin masallaci ita kuma tana ɗakinta wa hiya fi hujratiha ita kuma tana cikin ɗakinta yunawiluha ra'asahu kamar da muka bayyana zai mika kansa din sai ta dinga tashiwa wannan ya halatta wannan ya halatta وفي رواية أو رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان شيء منذ صلى الله عليه وسلم كما نتعزمك فدا idan yana itikafi baya barin inda yake yin itikafi ya shiga cikin gida to sai da wata bukata ta dan adam zai je ban daki zai je ban daki zai je ya ci abinci ya fito kamar yadda misalin kana itikafi a wannan masallacin to za ka iya tsallakawa kwanta a nan akwai mai nama ka siyo naman ka shigo da shi ya halatta amma a wannan tsakanin ba za ka je ka yi ka hadu da wani abokin ka ku ci gaba da taɗin ku ba ko a wannan tsakanin ka ɗau wayan ka kana waya ka shagaltu ka wani abu daban wanda bai shafi itikafin ba kamar yadda mai haɓo da aka ce zai yi bina'in sallarsa in ya fita amma ana cewa wa alaihi hurbatu sala da haƙunsa zai yi bina'i na sallarsa amma fitan da ya yi akwai alhurman sallah a ciki duk abin da ba a yin sa a cikin sallah in ya fita wajen wanke haƙunsa ɗin ba zai yi wannan abin ba ko magana ko wani abu kamar yana cikin sallah ne rufsa aka masa sauƙi aka masa to kamar wannan ne kai mai ka fita a siyo abinci siyo fiwa wata siyo da dino to wa alaika hurmatul itikafi akwai alhurman itikafi tare da kai har ka je ka dawo to shine anan yace illa li hajatil insan wa fi riwayatin a wata riwaya anna aisha ta qalat sai da aisha radiyallahu ta'ala anha tace inni kuntu la adkhulul baita na kasance ba na shiga gida illa lilhaja wal maridu fihi fama as'alu anhu illa wa ana marra tace na kasance idan ina itikafi ba na shiga gida ina nan cikin masallaci inda nake itikafi illa lilhaja sai dai saboda wata bukata wal maridu fihi kuma a gidan akwai wani mara lafiya wanda zan je na ga halin da yake ciki amma idan na shiga ganin halinsa fafa ma as'alu an ba zan tambaye in ce yaya jikinka ba ka ji wannan magana ba kai da marar lafiya ma ba za a tambaye shi a ce yaya jikinsa ba ana ganin kamar idan an tambaye shi din kamar an ƙece ladabin itikafi abokananka su kawo ma ziyara ku yi ta firan ku yi ta taɗi shi yasa ta ce illa wa ana mara kawai zan wuce ne ka ga marar lafiya din ko baka tambayi halinsa ba in ka gan shi za ka gane yanayin yadda halin da yake shi kenan ya wadatar عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلا وفي رواية يوما في المسجد الحرام daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace nace wa nace ya manzan Allah na kasance nayi nazari ba kance fil jahiliya lokacin jahiliya an atakifa lailatan a wata riwaya a fi riwaya yauman an atakifa yauman na yi itikafi dare daya ko na yi itikafi rana daya fil masjidi da harami a masallacin harami kala sai ya ce fa'aufi bi nazirika ka cika bakancinka walam yadhkur ba'd ar-ruwati yauman wala laila wasu daga cin masu rawaito hadisin ba su ambaci lafazin lailatan au ko kuma yauman ba abinda yake nufi da wannan wasu ruwati kharijar sahihai ne wasu masu rawaito hadisi kharijar sahihai ne ba su ambaci lailatan da kuma yauman ɗin ba kamar ya zo lafazin inni kuntu nazartu fil jahiliyyati an atakifa an atakifa fil masjidil haram saboda ambatan lailatan da yawman din suna bada wani hukunci ne daban saboda a hadisi kowanne kalima daya kowanne lafazi cikin hadisin yakan iya canja fatawa yakan iya canja hukunci to saboda haka lailatan da lailatan wa yawman dinnan suna nuna in zaka shiga itikafi misali to zaka zai yi kai itikafin dare empty ba tare da ranarsa ba zai yi kai itikafin rana empty ba tare da darensa ba to wannan matsala zai zo kaga mu a malikiya kasancewa Allah ya faɗi itikafi yayi batun itikafi a ayoyi cikin ayoyin azumi watan ramadana to bai halitta mutum ya yi itikafi ba tare da azumi ba idan muka ɗauki itikafi misali ba a ramadana ba ne hagan a ramadana ne kowa yana da azumi to shin wannan yana nuna lafazin lailatan dinnan zai nuna misali na yi itikafi na awoyi kawai na fita da daddare ko da rana ko na yi itikafin dare yamci babu rana ko rana yamci babu dare saboda idan ka ce dare yamci babu rana to ka nuna a itikafi ba sharadi ba ne ya kada da azumi to saboda haka ne wallafazin lailatan din da yauman din ambatansu a cikin wannan hadisin yake da muhimmanci musamman ga mu malikiya waɗanda muka ce ba zai yi kai itikafi na kasa da awa ashirin da hudu ba dare cikin dare ne za ka ƙuduri niyyar azumin da za ka yi wa shigari sannan kuma a daren da azumin da za ka yi wa shigari idan suka haɗu to shi ne zai sa a karbi ibadun da kai da sunan itikafi musamman lailatan din riwayar da ta zo ita kadai lailatan ana itlaqin laila ana nufin dare da rana kamar yadda ana itlaqin yau al-yawm ana nufin dare da rana kowanne daga cikinsu idan aka ambace shi shi kadai yana biyarin ɗin ɗan uwansa in dai shi kadai aka ambata kamar yadda ya zo a cikin suratu ali imran qala ayatuka alla tukallima an-nasa salasata ayyamin illa ramza wannan salasata ayyami din ana nufin ma'alayaliha da darorin waɗannan ayyam din ne abinda zai nuna maka wannan nafsul kissa kissa daya akan mutum daya gane kissa daya a kan mutum daya shine annabi zakariya ko to a can aka ce Allah tukalliman nasa salasa layalin sauya wannan zai nuna ma idan aka ce laila yakan daukan wa yau ma'a yau in aka faɗi kuma yau yana daukan ma laila ne a hadai haka nan farko farkon suratul ahqa sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyati ayyamin husuma ana nufin sati ɗaya ne sati ɗaya ne sai aka ware sati don saboda a nuna tsawon tsawon azaban da za a yi musu duk a gan tsawon azaban da za a yi musu to kamar wannan ne to saboda haka mu a wajen mu malikiya mafi karancin itikafi shine za ka yi shi 24 hours ne ma'ana ka hada awoyin dare da kuma awoyin rana nan kuma da ya ce ƙada fa'aufi bi nazarika ka cike nazarinka zai nuna maka kenan lokacin jahiliya ma akwai itikafi da mutanen makka suke yi duk da babu shara'i na ibada istighfari haidala karatun ƙur'ani su sallan nan duka babu suna da wasu salo ko wasu al'ada na lazamtan masallacin harami a zauna haka kurum a zauna ko kuma da wasu shirkace-shirkacensu da suke yi da sunan nazari to shi ne manzo sun sallama da ya ce masa ya cika wannan nazarin yana nufin ya cika shi a bisa zawabitin shari'a na yanzu bayan musulunci ya zo ba yadda suke yin itikafi a can baya ba عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكفا في المسجد فأتيته ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية إنها صفية بنت هيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه هنا نحن صورا لفظ حديث جنا عن صفية عن صفية بنت هيي رضي الله عنها وندا itace wacce ita ce wacce a yanzu sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka yaƙi yahudawa 'yar gidan yar gidan a shugabansu ne gaba daya to shi ne tana cikin ƙuyangu waɗanda aka ɗebo su ganima to shi ne a kaso ya shiga hannun wani da ke tutsaban manzo sallama duk wani abu mai kyau sun fi so wa manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance ko riga ne wani aka kawo mishi ya ga kyansa abin ya rigan yake birge shi ba zai sa ba zai ɗauka ya kai wa manzo sallallahu ko abinci ne liyafa mai kyau mai daɗi aka kawo ba zai ci wannan abincin ba zai kai wa manzo sallallahu to shi ne sahabbai suka ce da wanda aka bawa sai da safiya din cewa ta yaya ga manzon Allah yana nan kai rike wannan kuyangar yar shugaban ‘yar shugabansu sannan kuma ga ta ita kyakkyawa to saboda haka shi ne ya ce to aje a canja masa da wata aka kawo ta gun manzo sallallahu ina ba ku kisar a takaice ne sannan sai manzo sallama ya aure ta ya mayar da ‘yantar da ita ‘yantarwan shi ne sadakinta wannan yana cikin hafa'isi na manzo sallallahu alaihi wasallam hafa'is na shi ne to wannan kadiyar ita ce kuke ji su abdul jabbar suke amfani da ita suke aibanta manzo a manzo sallallahu alaihi wasallam wal iyad billahi wanda kuma maganganu akan wannan ridda ne karara saboda a cikin hadisin ba lokacin da zamu karanta shi a cikin hadisin kansa wayannan mutane guda biyu da suka ga inuwa inuwa inuwa inuwa kamar mutum wata ne kaman wata ne tare da manzo sai manzo ya yi sauri-sauri ya ce alarisili kuma ɗin alarisili kuma ɗin sauri-sauri ya ce ina ha safiya ɗin nan ya ce ci imaninsu ne wallahi tallahi da za su sa wani abu a ransu kafin ya faɗi wannan su yi da bayanci wannan sosai za su sa wani abu a ransu a lokacin ta sun rigaya sun yi rita ka san sha'anin shaidan a gani ta ma ya ce to mata ta ce hafsa safiya ce to in har ya ce ci imaninsu da wurwuri a larinsu ne kuma kafin wani abu ya fada a ransu din saboda ya ce ci imaninsu to yaran da ya ce ma kwatanta aka yi rashin yaɗin kwatanta ake wani ya billahi in wannan ba rita bane akwai rita ne shi yasa duk da akwai wata risala da na rubuta saboda hatsarin matsalar akan raddi ga duk shubuhati waɗanda suke kunshe da abubuwan da ya farfada har suka yada ta media duk shubuhati an riga an warware shi wata risala ni din yanzu gaskiya ba ni da risalar zan nema saboda al'ada na yi rubutu ina ajiye guda daya amma wannan ɗin gaskiya ban ajiye ba amma zan nema a hannun waɗanda a lokacin ana buƙatan abin ina rubutawa na tura musu zan nema a wajensu in yi so za mu yana cikin layin takardun da muka yi alkawari ko akwai abuwa'ul mahajja da shi ma muka ce za a fito da shi za a fito kowa ya gani saboda yana da hatsari sosai tuhumar manzo sallallahu alaihi wasallam to za mu tsaya a nan gobe insha Allah za mu fassara hadisi da abin da yake ciki wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wani ne yake tambaya ita mai sallan nafila ne yana yin sallah sai ya yi rage ko ƙari wai zai yi kabli ne ko ba adi ko ba komai a kansa a nafila a sallan nafila ba mata kabli ko ba adi eh ba ka bari ko ba in zai gyaru ka gyara in ba zai gyaru ba ka yi wata kawai
Thank you. Thank you.